أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك ما كسبوا بعد ذنبهم bar ku kuma ni bakin shi su bar aika shi su kula da bar aika ta shi to da za mu sa sakamakon su madadaratun gafara ne na rasul daga ubangiji ba gafara ta za a ba su ba wajen natin da aljannatai da zirin ta ta al'anhar wa da kuramu wanda ke gudana ta karkashin su kalin da komar zama ma ne biya a cikin aljanna wani ma da lalin al'alamin ma ladan masu yin aiki da sa'a da sa'a hadal ajr irin wannan lada wani gana ayat da mu karanta nan da bata ta tafiya ji mata odin cikin rusawar kudu قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سنن hanyoyi karkara ta ne mai gaske mun gaske mun ga wanda da shi ba sai ku ai tsarai kwayoyi ne ku fara cikin kafirai dai muharim da dinkin samu cikin zaben Allah kamar Allah ya gane shi da bai mutu ko a inna Allah yumhilu wa la yuhmilu Allah yana ganewa ne amma yana jinkiri ne amma bai gane ko ba da shi ya kama sun ma kadin sannan kama su to fasiru ku tafiya ya nuna ne ya ku mu ne fil ardi cikin kasa fanzuru ku je ku ga kai fa kana yake batin mukarribina rusula ya ya karshen wadanda masu karyata manzanni ya kasance ai akhiru amrihim wa to karshen labarin su min al halaki na halaka fala ta dun su da ka kafi bakin shi le da bakin dan ka da mai dole zare fa inna ma iya kani ko min yadu ina jinkirta musu ne da lokacin har lokacin da nasiya kama هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن وأن القرآن بيان بيان يجب للناس المتعلمين كلهم دكتور وهدى كما هي إلينا الضلالة لكفتها وموعظة كما وعدوا للمشركين كما يقول الله منهم كم متعلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا كربي لوني أن يجعل الكفار إذا تكافرين ولا تهزموا كوما كل وجهه على ما أصابكم بسابق جانب بأهد أو جياك أهد وأنتم لعلوا كوما لدي كوني ما تزوجتا بلكلمة الإنجاية عليهم أكنتم in kuntum amma ba in kun kasance mu'minina mu'minai hakan da gaskiya wa jawabu dalla alayhi majmu'u ma zallahu na'am إن يمسككم قرهم فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين in yamsakkum qarhun in nishi ya shafe ku a hudu to fa kan masal qauma aw qarhun nishi ai irin nishi da ya shafe ku kun manta ya samu ka tare ki badirin abarar kun manta yawan an buge mutum saba'in da yake to ku ko kun yi guda biyu kun yi an ba kun yi nishi kun buge saba'in kun kada saba'in to ku tuna da abin da Allah ya muku mana na'ima na na'ima can to dan haka da yau ya taba ku kuwa ce rauni zai same ku da yi to kuyi hakuri dama al'ada Allah ne alharbu tijali ya ki dama jan guga ne idan dama ta kama sai ne idan dama ta hagu ta kama sai ne to yau na tara gare ka gobe na tara a kanka to haka yaki yake وتلك الأيام وأن قامك نداول أبدا جزيا بين الناس فكان متعلي يوم ذي القتل يوم أبا وأن النسرة ويوم ذي القرى وبكما أبا وأن النسرة من يهتني يهتني بدنس أبنسو وليعلم الله لكما ألا يهتني علم ظهور السني لبيه يسأل الذين سوى الذين آمنوا بك إيماني ai an fara su suka yi ikhlasi suka tsada suka tarkace shi imani shi imani su dan ya san su ne kai daga wanda ba su da imani wa yake da nan kuma ya rikito hada a shahidai ne kun cikin ku ai ya kure mu ya kure mu ya girma ma su da shahada da shahada wallahi ubangiji la yuhibbu zalimin baya san kafirai ai wajibin yana masa azaba wa ma yuhibbu bihi alayhim duk abin da yana yi masa kafirai na ni'ima yuhibbu zalimin daurin ta lalai
وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليميز الله لكم الله يعرفك الذين آمنوا والذين إيماني من الذنوب لجبن البيت بما يفيدهم لابد يجاريسوا ويمحق يحلك على الكافرين الكافرين أما سرتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين an ballari a turku wai kun da tone kun da tune an ce ku jannatu za ku shiga aljannar salin alim ba ta ku ba wannan ma ya lalle dawo Allah bai san allazi da jahadu wanda suka yi yaki wajen ko gidan ku ilma zuhurin sani irin na bayyane waya na bayyana kuma aswabin da masu yin hakuri su shiga cikin tsanani ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تبصرون wala kada kuntum tawana kun manta ne da ba ku ne kuka yi guje kuka yi guri ba kuka yi gudun mutuwa ne kamle kafin an tarkawo ku game da shi kun manta ne hai ku kuntum sai da kuka ce laita lana laita lana yawma yawmi badar ina ma a ce irin badar ta zagayo mana lina na da dan mu samu ma na da shahadahu abinda ke gidan badar suka samu to ga kuma ya ko kuma ga kuna gudu bakar ra'aytu ga shi kun gani ai sababu hu dalilin da huwa huwa harbi shine yaki amma wa antum tutan zuruna kuna gani ai da sarau kuna masu gani sai amanu da kuna lura da alhala ya da hali ya kasance kai bai ya da kai kuna lura da hali kai bai ya da kasance to bari mu in hajin ku to me yasa kuka riga da gudu ko ce Allah ya kawo irin ranar badar to kuma mun kawo kuma sai ba ku dai jiya wanda tana ayar da za mu karanta nan ta saukaci hazimacin yayin gudunsu lamma uci a yanda aka yayi da aka daidaita annan nabiya annabi kutila wai an kace shi wa qala lahum al munafiqun sai munafiqai da kace wato in kana kutila in kana da kace an kace shi banzu to guda ku gomo ne ku goma ila yi ku zuwa a rasul kunada to me kuke jira dama kuna yi ne ku tilla ya wuce ku koma mahadin kunada sai ubangiji ya ce wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw filan qadhtum ala aqalihim wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a وسيجزي الله الشاكرين وما محمد محمد ne ne zamo ba illa rasulun sai manzo ne to tunda manzo ne ko kada kada ki karbe ne to ina sauran manzanni da su gabace su sun wuce to da ka kuma ba abun mamaki ne wuce aka yin maza in yau in aka ce ya mutu aw kutila ko aka kace shi kaga yadda kamar da aka ta annaba wadansun sa in kalatu shikin sai ku juya ala aqadukum bisaduga dukanku ai rajatu sai ku koma ila da kubur zuwa kafirci to fa manyan wa manyan kale duk wanda ya kuskure ya juya ala aiki dai bisa duga dugansa to kare da can ya cuci wani a'a wannan yazo wannan yazo Allah bai cuci Allah da sai a wani abu ba wa inna ma yazo nafsa iya ta yaki cikin sai sannan kuma da yi zallahu shakirina Allah zai yi a godiya zai saka masu godiya to ita wannan وهذه رأيت قالها أبو بكر الصديق ita wannan ita ce sai na Abu Bakar ya ba ambace ta yawma wafati ranar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina dayat uqul sahabati yayin da hankulan sahabbai ya kashi warkada warkada manasada wanda ya rida da hatta kala Umaru haka sai na Umar ya kai ga cewa kullu man qala inna muhammadan kalmata to wama ramaitu ulqahu bi sayfi duk wanda ya kai shi annabi Muhammad ya mutu wallahi zan dai wayan da takobi na baba daga aba bakrin alkhabaru sai labari ya kai ga sai na Abubakar yana can gonanci sai ya ji labari cewa annabi ya rasu da zuwan su ya zo ya iske mutane hankula ya tashi kowa ba ya cikin hayyacin ba ya je ma kama ke ta mutane kama ke ta mutane fada kala babu fada kala je je shiga da nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadafa lisama ya kira burin su an wani wuri daga hukunsa wa kafala wayatun mutu annabi baina ainihi tsakanin idanu annabi wa kala yace tilka ka ji dadi ya nabi ya masoyina hayyan san da kake raye wa mai kan da ka bar duniya كنت أود لا تقولي لا تقولي لو أخذيك والله دعني زفت فيك من الفيل غينا وما لي لدوجك لا تؤتي لدي دزونا دزوجك لا تفلت أعلنك ديجا تكاد قالك يا رسول الله ولكن قال الله إليكما tunda ubangiji ya ce innaka mayyitun mun taba jin wannan aya kai mai mutuwa ne wa innahum mayyituna su ma za su mutu yace na waka da sai wanda ma sahaba da kare da bai wata idan minbar ya hau minbari waka da bai kutuba ka da kutubatan mai kutubatan azimatan kutuba mai girma kana fiya a cikin kutuban da yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane man kana abudu muhammadan fa inna muhammadan kalmatu duk wanda yake mota ma Allah dan ganin irin muhammadu to yau ba muhammadu wa man kana abudu Allah duk wanda yake bauta ma Allah ne yake bauta ma yake abudu Allah wanda Allah yake ba bauta to fa inna Allah shi Allah yana nan hayyo raye ne la yake cikin bayan mutuwa wa kad qala ta'ala ai ma ubangiji ya ce ma muhammadu illa rasulun al-ayat hatta ta aya wa ta to fa tabbatar la sannan mutane suka nasu suka bege su hatta qala umar har umar yace wa ka wallahi na rantsi da Allah fa anna hadhihi al-ayat sai ka ce wannan aya da kaza lam asma'aha ban taba ji ba illa illa min abi bakar sai ba ki sai na abubakar ya mata da ita saboda jiji cewa
وما كان لنفس أن تنكل بإذن الله كتابا موكلا ومن يريد ثواب الدنيا يؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة يؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس بايه واجه وتليه an ta mutu kawai ya tafiya ta mutu don zaɓin kanta illa bi idin Allah ya tura hukuncin Allah ai duka ra'ayi da hukuntawa da Allah ya yi a lokacin da ya ya shirya mai tafi kitaban wannan rubuce yake ai ka taba Allah zalika Allah ya rubuta haka kitaban lokaci ne mu'ajjalan abin sanya mu lokaci la ya taka mutum bai isa ba ya mutu kafin lokacin mutuwar da ta yi wala yake akwai bai isa kuma yin jinkiri ba a lokacin da mutuwar ta kai to fa lima in hazimtum dan me za ku gudu wal hazimatu gudu wurin yaki la tarfa wal mauta ba ta ture mutuwa wa sabatu tsaya wurin yaki la yaqaw al hayata ba shi ke yake rayuwa ba wa man yurid bi amali bi amalihi sawaba duniya wanda ya yi nufin ladar duniya ne da amalihi da aikinsa ai da za a huta samakonsa min ha daga duniya nufi mina sai mu baki duniya ai ma ku sanar lahu abin da aka yanka aka raba mai wala azza lahu amma ya sani ba shi da rabo fil akhirati al akhira wa man yurid amma wanda ya nufi sawaba al akhirati ladar lahira to nufi min ha shi ma za mu ba shi ladin lahiran ai ne sawabiya ladin lahiran wa sanadu bisaki ne za ku mu nuna mun gode mun yi za mu nuna mun gode ta hanyar yara za mu saka mu masu godiya mu ma mu nuna musu mun gode
wa ka ayyam min nabiyyin qutil ma'ahu rizqiyun kathirun fama wa lima asabahum fi سبيل الله وما ضربوا وما استكانوا والله يحب الصابرين to da aka ce an kasa annabin ku kun tada hankali waɗansu ku har sun yi ridda wa kayi min nabiyyin ai da yawa annabin da yake kusa da an kashe shi wa fi qira'atin qatala yayi yaki ma hura diyuna yana tare da mu katirun ma yawa ai kuma katirun taro mai yawa ba ma wahanu da aka ta anadin ba su rauni ba ai ba su tsoro ba lima azaba mu ta da rawa da abin da ya sare su fi sabili la cikin daukata addinin Allah min al-jirahi na ninki wa qatil anbiya'i da kaka annabawan su wa sahabin da sahabban su wa ma ra'u ba su rauni ba wa ma ka taru ba kaskance da kai bale addinin ga makiyarsu kama ba su irin yadda kai kila kila sai ka kace ku kila nabi an kace annabi to ku sani wallahi ubangiji yuhibbu sabiri ma ba ku yake so alal bala'i kan abu akan bala'i yusibu yakan ba su lada
wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم با abin da zancan su ya zamo a inda inda kuce da nabi sallallahu alaihi wasallam annabi su ma tabatu tare da tsayawa da su je ko ina ba wanda bayan da hakurin su su ba abin da suka ce illa sai an kadu suka ce rabbana ya ubangiji mu idir lana ka dafa mana dunubana dunubanmu wa israfana da kannanmu ai ka dawo da na dan da kiwon alhaji iyaka shi amrina cikin lamarin ilana wannan ya kana talawa ne da ana ma asabahu abin da ya same su liso yake ina saboda mugun aikin su ne wa hadaman da zalunci da anfusin da kawunan su wata ce ta tabbatar da aka damana da daduganmu bil kuwwati da karfi an jihada kan yaki wansurna ka taimake mu alal qawmi da sa mutane al kafirin kafirai fa atihum Allahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin ba ga Allah sai ko Allah ya ba su ثواب الدنيا لا الدنيا النصر تيمكو والغنيمة تساو غنيمة ياكي وحسن ثواب الآخرة تشكاوى الآدم أن الآخرة الجنة تشكي الجنة وحسن وحسنه تنسى التفصل في جيكا فوق الاستيقاظ بالبشر تنسى والله أبنيه ينا سيحب ينا سن المؤمنين ما تشوتكاوى يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيماني لله إن تطيعوا إن كنا أتوا الذين كفروا ونسوا كافر فيما يأمرونكم كتاب الذي أمرتكم به لشيء ويردوكم قوم الإنسان سويا يقول ما يلقوا على أعقابكم بسبب ذلكم أي لكم لكم الكافرين fatan kadi mutum ku juya sati na masu hasara ya kyauta balillahu maulakum wa huwa khairul nasirin bar ku da kowa Allah ubangiji maulakum shi ne mai taimakon ku wawa khairul nasirin ya kuma kowa da duk wani wadansu masu taimako ba su kai taimakon Allah ba da haka Allah ya fi kowa taimako ba a cikin ku dawo ku bi junawan ba waɗansan ba سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي za mu jefa arroba tsoro fi kulolin da zai cikin zuciyoyin waɗannan da kafaru suka kafirce bi sukunil aini ru'bu wa damnaha ru'bu ayar khawf tsoro wa kada da mutum niyya ba da halin bayan tahiyyar su malaika su ne hudu daga hudu alal audi akan dawowa ga musulmai wacce ta halin musulmai su kambace musulmai wacce gama da su baki daya fa ru'bu shi aka jefa musu tsoro walan yarju sai ba samu damuwa damar dawowa ba an masa haka ne bima asrafu saboda kafircin su ai yin shirka su billahi da Allah suka tare da Allah suka tare Allah da malami na zirbi sultana abinda bai saukar da wata hujja ba da yi da shi ai hujjatan hujjatan hujja ala ibadati bi tawakkala wa huwa al-islamu sunan gumaka wa ma wa man nar makuma wadannan kafirai ya wajibi wuta wabi kama tuwal matuwa zalimin makuma mako a zalimai ai da tabi yana tayi muni hiya ita ce wuta ولقد سلبكم الله وعده إذ تغسونهم بحلمه حتى إذا بشرتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين wala karshe da kakun Allah hakika ubangiji ya yi muku gaskiya da wa'adahu alƙawarin da yake ya kun gare ku da lazim da cewa zai taimake ku in yayin da ka mutu nan kuke kasance da ilimi da ilimi da lazim ubangiji hatta ya fahimtu har sai da kuka ji tsoro ai da yake kuka ji tsoro an kitali da yin yaki wanda na da ku kuma kuna jayayya da amsin lamari ai amrin nabi lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam bil makabi da yake ku tsaya shi ta kai shi ta kai jabal a kan saman dutse lirrami shi jadiba ku kare mu da ku فقال بعضكم في ثاني وثلاثين ذهب كيف تفي فكان سرع فكان سرع أصحابنا أي أنت مسير صحابه وبعضكم ثاني وثلاثين لا نخالف أمر النبي بعد مسابق أمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأتيت بكذا بكذا أمره umarnin annabi fara fata da kutumin malkaka kuka bar wurin tsayawa dan inda annabi yake ne dalalar ganima saboda neman ganima subhanallahi min ba'd ma arakum Allah bayan ubangiji ya nuna muku ma to yabun abin da kuke so yana nan na taimako to wajen haru idza dalla alaihi ma qablahu ai mana haku daga baya kuma sai hana muku nasarar wuce makonsa san da aka zo aka hadu wurin yakin hudu manzo Allah ya kakkafa mayaka to sai ya zaɓi waɗannan yake ko su tsaya kan dutse shi ban kawai za su tafi kowa kuma ban ba ku dama ku sauko ba mun yi nasara an yi nasara a kanku kanku ba inda kuke shi ne da aka fara taurawa aka fara taurawa sai Allah ya ba da nasara akan kafirai kafirai suka gane kira sai musulmi sun ka kawai kwakwa su kwakwa samu kwakwa da nima da kafirai sai ga musulmai sun shiga su da kwakwa da nima to sai Allah ya cire tsoro a kafirai sai suka zo suka yi musulmi da tsoro ba sai suka ce ai fa suka yi da kashi suka yi da kashi sai da kashi mutum saba'in sauran sahabbai kuma suka dawo kira annabi kada aka bari sai tsiranin sa kai saboda me masu kibiyar can da suka sako ai abin ya suka sako an yi nasara ba a yi nasara ba kada su sako ganin an yi nasara suna ganin wai da an ba su sako ba ai za a kwaci ganima sai za su suka sako suna sakowa suka zama wuri guda sai ka suka kewaye ina wata dubara to amma da suna canwa da sun kewayo da da da da da kafirai sun dawo ai suna hangen suna son su za su dinga ta kama su kibiya ne a azama da su to ko shi Allah Allah ya tafi an samu shahidai yasa aka yi ba ta haɗa ce ta zaɓa mu shugaba ba yi hatta idan ka jirtu har sai da kuka ji tsoro ai da ruwan da kuka tsoro ana da gane da bare yaki wanda na da da kuka jayayya ai da lafiya kuka yi ta bayan da amri cikin lamari amrin nabi lamarin annabi dan makali da yake ku tsaya cikin sanin jabal kan kama dutse da bane dan jiwa fakala ba don ta ce ce na babu kai mutafi din da riga an samu nasara bakan nasara bakan nasara sahabuna an ce mace wato an taimake su sahabbanmu wa ba abu ku misalin ku yace la nuqalibu amran nabi mu kan ba za mu saba ma al'amarin annabi ba wa sai ku da karshe ne kuka saba ma amrahu lamarin sa fata da kuma markaza sai kuka bar ya kuka bar wurin yaki da kalar da ganima ci dan bari ya dan dan ne ban ganima abdullahi bin zubair shi ta ya kawai shi da Allah shi da annabi ya sarauta shi ne kan ma ma ma ma ma al-bashiriya shi ta ya kawai kuma a tafi shi kadai ne da ke gangaro daga dutsen nan ba Nen ba da ma alakum Allah bayan Allah ya nuna muku ma sai nuna abin da kuke so nuna nasar daga na taimako to ya nuna muku a farko daga baya kuma dan ya garba ku sai ya ya taimakon a ai mana mana ku ne ana muku nasara wuce makonsa minkum dama cikin ku akwai man yuridu dunya ba annabi yake ci dan Allah ba yana bin abinda annabi yake yake yake tare da annabi ne wato kanun bandedin kanu ne ai ka ga an kai ka daji za ka bandeda tana jin kanu ko to wai ba abu ta ce ba wannan abu ta ba ta gaskiya ba ce inda bandeda ta ce ka da inda kanu suka tata hari suka tashi to sai su rika jin fari sai ka da ce ai wani sun da sai da wani sai da wani ai da balle na shanu ne ba da Allah ake yi don wata bukata ake yi akwai wanda duniya kawai yake yi ta gaba kan markar shi yasa ya bar wani kaya wanda zai da nima idan kwasan da nima wani ko kuma mun san a cikin ku akwai wanda yi da akhirata wanda yake yi da lahira fasabata sai tabbata ya tabbata biyi a inda annabi yake da hatta kutula har aka kace shi da Abdullahi ibn Jubair kuma Abdullahi ibn Jubair wa sahabi da sahabban sa wanda na ma har bakiya da wadanda ba su wanda ba su je wurin kiba da nima ba da shi da su duka aka kace su thumma sarafakum sanna Allah ya kai juro da su anhum daga barin su karar da ya anhum daga barin su ayi kufara daga barin kafirai liyabtalikum dan ya zarrabe ku فيظهر المخلص دم يجسيا mai ikhlasi ya bayyana min gairi ya wanda ba da ikhlasi to amma duka dai an tattara da ku da kuɗin kan wanda kaza fa an ku Allah ne maku rangwame ya yi maku rangwame martasu martasan ku mu laifin da kuka hau wallahi ubangiji rufa min ma bu kun falala ne alal mu'minina ga mu'minai da abu da yi maku rangwame
إذ تسعدون ولا تلون على فأصابهم كما بكم لكي لا تعذروا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون a sanda kuka saba ma annabi idh tus'iduna sanda kuke nisantuwa ai taba'aduna kuke nisantuwa bil arzikin kasa haribina kuna masu gudu wala taluna ba ku ko karkatuwa ku gaya mai annabi yake ciki ina kowa dukan shi yake ba ku karkato ba ala ahadin bisa wani mutum ku ga me yake faruwa war rasul shi ko manzo yad'ukum yana kiran ku bi ibrahim a rayuwarku a bayan ku kai an waraikum a bayan ku yaqulu yana cewa ilayya ibadallah ku dawo wajena bayan Allah ilayya ibadallah ku dawo wajena bayan Allah amma ina fa ta ba ku sai Allah ya saka maku da gamman bakin ciki bil hazimati da rugudawa gudu diganne saboda bakin ciki ai da saboda gannakum saboda bakin cikin da kuka tuna shi da rasuli ga manzo bil mukhalafati na sabawa da kai wace na wakila an ce albabu bi ma'ana azzawa wato az ya ba ma diganne ba ba sababiyya ce ba a'a da bakin ciki duka bakin ciki ay ala wato saboda cikin mudaifa min kuwa ala dami bisa bakin cikin fautin ganima ki kucewa ganima Allah ya yi maka haka ne mai kai la ta hazalu dan ku bakin ciki to kai mai dan mai ko mai ta kuma dan dan nahau kaga dauka tun da kai la an ce wato wannan la din la mu kai tana da kai la din to wannan la ta ce ki kanta damu da ita kakkace ne kai la ta da dan ka ku bakin ciki to kari ce mutalikum da fa aure asabakum fala ita la zailatul kari ce ai da kai ta haza mu dauki bakin ciki alama fatukun da sabon da ya kuce muku min ganima na ganima yaki wala ma asabakum da kuma abin da ya sare ku min alqatl na kisa wala hazimati da ruguzawa wallahi ubangiji qadirun majid sani ne bima ta'malu da abin da kuke aikatawa ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة لآفا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يذلون لله خير الله ذل الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر من شيء ولكن الأمر كله لله يغفون في أنفسهم ما لا يدرون له يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ولو كنتم في بيوتكم لبرر الذين كتب عليهم القتل ليبتليكم ليبتلي الله ما في صدوركم وليميز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور to tunda an jarraba an gane na kwarai a cikin ku an gane mai kura kura to amma bayan an yaye maku sun ma anzala alaikum amanatan sai Allah ya sako muku da aminci min ba da gami bayan bakin ciki da ya kwane ku nu'asan ya kuma sauka bazu da gengedi ya da tayi da yake zai kema ba'ifatan waɗansu jama'a min kun cikin ku wa humul mu'minuna sune mu'minai wa fakanu sun kasance yamiluna suna layi satal hadafi wato karkashin garkuwa wata kudin suyuku har ta kuka na faɗi yin da gari ta sai ya ka aminci kenan wanda ke wurin yaki har ya kama bacci ai aminci ya sauka wadai fatu wadansu jama'a kuma kada hammatuhum anfusuhum kawunan su kawai ka ishe su ai hamalatu ta dauke su alal hamdi ta damuwa ne a kawunan su falara gaba da lahum ba su da wani kadai illa najata illa wato face na wato tsira kawunan su dunan nabi ba ta annabi kike ba wa sahabi ba duka ban annabi suke ba shi yasa falan yana lu su basu mai ba basu ma ta mai bacci ba wa mun munafiquna sunan munafiqai yadda nuna lillahi suna zaton ma Allah ne zannan wani zato gairar jannal haƙi ba zaton gaskiya ba zannan jahiliya irin zaton jahiliya haisu ne da ɗaya ta kado dan sun yi kudurin annan nabi ya cewa annabi kutula an kashe shi aw la yasan ko kuma daga yau an daina taimakon shi yaquluna hasuna cewa هل لنا من الأمر شيء من شيء من شيء هل لنا با مدى من شيء وانا أبو من الأمر واتولته من الأمر أي أن نصر تيمكو الذي وعدنا وانا أجل مثلا من على قول في كذا تيمكو أن أتى كذا بامو أتى بابو إن الأمر قل له كتيمكو إن الأمر لما ريدي كله دكا سا لله لألا ai alƙada lahu hukunci lahu nasi ne ya fa'ada yana aikata ma ya shawo abin da ya so yukubuna suna koyewa mala suna koye mala ya suna abin da ba su bayyana wa ne fi an fusun cikin kawunan su laka gare ka ya kulu na suna suna bayana abin da suke cewa dan da suke koyewa wannan shine ya kulu suna cewa ne law kana lana min al-amri min shay'in da muna da wani abu na lamarin taimako da aka mana alƙawari ai ba ku tunna da ba kake mu ba hamuna anan ai law kana take ce yaro da za ki gina ina gare mu yake lam na baruta ba mu hito ba fa lam nuqtal da ba kace mu ba lakin ukhrijna an fitar da mu ne karhan dole mu ya ji ai dole mu tafi ba da dai mu tafi ba kullum kace musu law kuntu haka kuka ce to ko da kun kana ce ku yi wuce ba cikin gidajen ku wa fi kun yana a cikin ku akwai man ku man ka taballahu alaihi kadira Allah ya riga ya rubuta sai an kace shi to wallahi na barza wallahi da allazina kutuba alaihim kadira wadanda aka hukunta cewa ta kashe su duk koyon su wallahi sai sun dawo sun fito cikin ku sun zo ila mazabi'in zuwa ga mafaɗan su sai ku ta zo a kashe sai ne walan yajihim qudum kasu dauka wai zaman cikin zuwa ya ce shi ya tsere da su la'anna qada'u da hukuncin ubangiji da ala madaukaki ka'ilun mai kasancewa ne la muhalata ba makawa sannan wa fa'ala ya aikata ma fa'ala abin da ya aikata ne bi uhudin a uhudu li yabdali Allah dan Allah ya jarraba ma fi sudurikum abin da ke cikin zukatanku min al-ikhlas da ikhlas wanda faki da munafiki to ga yana ko ku da kanku kun gane mu'minai na gaskiya kuma kun gane munafikan na gaskiya walima jinda dan kuma ya ware ma fi kulubikum abin da ke cikin zukoki zukatan ku ne wallahi ubangiji alimun masani ne da zati sudur da abin da ke cikin zukata la yakhfa alayhi shay'un ba wani abu da ke koyi ma Allah wa inna ma yajri yana yin jarabawa ne li zuhira linnasi dan ya bayyana ga mutane dan sai ya riga ya sani
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان لبعض ما كسبوا ولقد عفلناه عنهم إن الله غفور حليم إلا الذين تولوا منكم كل من تكتب بايات يوم عن الكتاب وغير ناس يوما تقدم آل غانا لجمهور فكهدوه جمع المسلمين جماعة هدوم مسلمين وتعلم مسلمين وجمع الكفار لتعلم كافرين فكهدوه لأهل أعوذ وهم المسلمون سنة مسلمين إلا إثنا عشر رجلا هو يعبد ثم المسلم ومساعد وإنما استدله الشيطان الشيطان ne kawai ya zargar da su bi wasu wata da bakin sunninsa da ba da tashin haka ya faru ne da tashin ma ta samu abin da suka aikata min al-dunubi na dunubai wa huwa shine mukhalata bi sa'a ma amrin nabi umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wala ya sallallahu alaihi Allah ya yi ya yi ya yi wani gari inna la ubangiji gafurun mai yawan gabara ne da mu'mini daga mu'minai halimun mai hada shi ne la yu'ajilu baya gaugawa halar bukata akan masu sako يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا بلغوا الحجرة أو كانوا غلظا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا يا أولئك إيمان لله لا تكونوا كفي كل كل يقدموا كما كان الذين كفروا كما الذين كافرين أي منافقين سنة منافقين وكانوا في شيء ليه واجب غير قوتي إذا عليك تجاني قوتي إذا هذا بقول إذا سمعت في هذه الأرض في كذا فما تكون متأولة جنة أو كانوا قوتا كوكو تكذا ما يأتى فقلت دعاك تكيسوا يسأل الله لو كانوا إننا هذا سنة تعلمنا ما ماتوا لا بتموتوا بقى وما قتلوا لا بقى تكتبوا بقى ولا تكونوا كقول الكفر كنتم كنتم كفتوا إيهم بقى ولا تكتبوا ليجعل الله ذنب بنين يسمي ذلك القول ولن في عاقبة أمرين تسلم لكم حسرة لكيف في قلوبهم جوجوتهم والله أبنجي يحيي يجيب رايا ويميت shi ke gacewa bala ya yawa ala alquran almaut su'ud da haka kama ba zai hana mutuwa ba wallahi ubangiji basirun mai dalilin ma ta amuri da abin da yake aikatawa bai jaji mun zai saka muku bihi da shi ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم wala yankutukum in an kaje ku fi sabilillahi sai dauka dinin Allah aw al-ayat jihad shine yaki aw mutum ko mutum duk wanda kawai ya kai shakira ko kuka mutu to in ka ce in ka ce aw mutum min mali ne ya mutu aw ko ko mutum ko ko yumatu ne daga ya mutu yumatu aya ta kuma mutuwa ya zama ku biye cikinsa in mutuwa ta zama ku da magajiratu gafara ne kai da ke mai kasancewa cikin Allah daga Allah zai gudu dukkan da zunuban ku wara mabatu sannan kuma rahama ne ne daga ubangiji na kun gare ku ala zalika kan wannan mutuwa to na'am to yin haka mu mutuwan nan samun gafara da ya zo ubangiji khairu khairu shi yake mimma ya kuma muna kan abin da suke tarawa ko ko kalma muna abin da suke tarawa yana duniya da duniya
wala yamlik wala yamlikum aw mutum wa ila allahi tuhsharun wala in ne to in kun mutu wallahi in kun mutu bin wala ne wuka ji kamar yadda muka wadi na farko kenan aw kutum ko ara kace ku bin jihadi ayati aw gairi ko walinsa la ila allahi tusuru zuwa dai da Allah za a tara ku ba wani ubangiji ba dal akhirat aladira sai jazikum sai saka muku
وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين fabi ma rahmatu saboda rahama min Allah ya ubangiji ne dan ka ka tausasa ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lahum da sahabbai ayata harka ka sauƙaƙa akhlaqaka da dabi'unka in hada su dan sun saba maka in ba da rahama ubangiji ba to daga nan ka daga tsakanin ku kullum ai lokaci ka da shi ka ba hakka dawo da ruwa ai da abin da Allah ya ce a'a sai baka damu ba ولو كنت فظا لأكاد ميمون مذموم البديعة مذموم هلي جليل القلب ما يسوس الزوجية بعد ليس تسوس على غريب لم تسوس سيد واحد من هؤلاء بجريه كما تسوس الكلمة كيما تدا تفاعل تكيلا بدأي لنظم يعلم غريب كما أتوا أبن السبيك ما وسكت لهم كمالك أنهم متدابر ذنوبا ذنوبا حتى يقول لهم هاي يا بسامتك وجاوروا كما كان يتجاورا أي من آراء وطريقة جلد النور رأي يمشي للأمر التنساني أي ذلك ذلك من الحرب الهادي وغيره ذلك تقريبا جلد يرى بقلوبهم تبوسيهم وليمكن بك نوما الأمة تتبيع الكتب وكان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كثير المساورة ومن يوم بعد شاورة لو جفافه ko da wata wata zai ce to yau ranar nan wani abincin da ya dace da irin wannan yanayi abincin gidan da yake kalai ka yake gawa da nan shawara da kafai kai kana za ka tambaye wani abu nan bai da ranka to idan kai niyyar zartarwa idan ka karba niyya ala imdari bi kadar sai da majuri ba abu da kai niki ba da musawara da bayan ba da shawara to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ai sai ka yi ka amince da shi la bi musawara ba shawara ba dama mun ba ta shawara ne dan mutum ya tace a kai shugaba yana jawo lokuta da shi ya mai kaga wani ya dace kuma kaga mutum zai jira ta zai ta girma ba shi to kullum zai kara soyayya amma kullum sai dan kawai ba su ruwan da kowa da ka dace sai dai ka zanta da abu to ya ga wata ma ta jawo ce wallahi ya zanta da mutuwa ko ga ni to ana koya mana wasu siyasa da yake kawo siyasa shugaba da mabiyansa inna allaha ubayyi yuhibbul mutawakkilin yana son masu dogaro alaihi gare shi إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون in ya zurfi wallahu in dai Allah ya ce ku je ku ala a duwe ku da make yanku kanan badar fala galiba lakum ba wanda yake rinka yi wa in hadal ku in ku ya saba da ku ai da rubu ya bar nasaraku taimakon ku kayono kayono waje kamar ranar hudu to fa man dan da biyan surku wa kuke da shi wanda zai taimake ku min badi bayan Allah ai na badi ko ko bayan ai bayan tazlali ne bayan tabe wanda an saba wanda Allah ya muku wala na zan lakum ba ku da wani mai taimako la ka wala lahi da yake wakali mu'minin da Allah ya kamata su dogara la dai ya guba wani sa ba wannan da ayat da mu karanta nan gaba ta sauka lamma kuke da kafifatun hamra ya da ta rasa wata tsintida da yau ma badar ranar badar an dawo yakin badar ana duban ganima ana duban jigan sai ba ga ai an saka ko ta katiba da aka zo da ita yanzu ko ba a ganta ina take فقال بعض النبي سيد ما بعض الناس سيد ساكي مثال كثير لعل النبي أخذ كلا نبي يتوشوك سبحان الله سيد بني يكي وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس kasabat wa hum la yuzlamun kaga mai mako ubangiji shi ma yace a annabin nawa za su ce yayi gumi to Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka la'ada ta tabbata a gare shi to ubangiji ya abu ce aka ba wa ma kana lin nabiyyin baya kamantuwa ga wani annabi ko masu saurare an ya gulla a ce annabi ya yi ya ci gululi menene cin gululi ai ya kune ha'inci firgani mata a yara da gani mai yaki kafin a raba ya ɗauki wani abu don nuna ita shi shugaba ne to shi ake kuma hululi to fala ta zunu bihi bidalika fala ta zunu bihi bidalika kada kun kuskuren sa ta zama zata zata ma annabi sallallahu alaihi wasallam وفي قراءة أو في قراءة أو في قراءة بالبناء للمفعول ما كان للنبي أن يغل ميمكن أن يغل to ai shine bai kamata a yin ayyuka ba a danganta annabi ila gululi zuwa gululi ba wa man ya duk wanda ya ci gululi ya ci kuma gana zai zo da abin da ya gululin nan da shi yau mal kiyamata ranar kafin kiyama hamilan yana mai dauke da shi lahu yana mai dauke da shi ala ulki ba ne abun waye da shi duk girman abun nan thumma tuwafa sanna a cikin an shekaran kullu nafsin kowace rai a fito fa kullum sun sana tafi kowace rai algaratu mai yin gulolin wa gairuhu da walinsa sannan a cika masu kai jaza a sakamakon ma ta kabar abin da suka aikata wa hum tulayin da muna ba za a zalunce su da sai an wani abu ba to ka ji annabin Allah ma an an jiha mai irin wannan
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير Aba ma tabi'a yanzu wanda ya ji rizwanan layi ya ce Ubangiji ba ba a ya ji shi walam ya kulla bai ga bai bai ga bai buluni ba ya zama kamar ba wanda ya dawo da sadin da wani hukumin layi na Allah ya masa ilimata yi saboda saban da ya ma Allah wa buluni da bulunin sa to wa ma awahu makoma wannan jahannamin take wuta wa bi sal masir makoma ko tayi nuni ne ita ce wuta ta zama daya da wanda ya ji tsoron Allah da ya gududi ba da wanda ya saba ma Allah ya gududi ta zama daya la ba za zama daya ba هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون kun su darajatun masu matakai ne daban-daban masu sassafa matakai ne ai ashabu darajatun ma abu darajoji ne inda layi wajen Allah ai mutane ne masu sassafa almanazin gidaje ne ko masaukai kalima kalima ne ta ba alwanayi wannan ya ce manzo ubangiji sai yana da asawabu lada wani man ba da tsarafi wanda ya dawo da mutum ubangiji kuma yana da alƙabu wato azaba wallahi ubangiji basirun mai gani ne bima ya amalu da abin da suke aikatawa kai jaji sai ta ta musu bihi da shi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله حقيقة ubangiji ya yi baiwa da mu'mini ga mu'minai ir ba ta ce rasulun da ya aiko manzo cikin su min afusu kuma daga kawunan su ai arabiyar balarabe ne ka zama irin su ne ya faru don su rika fahimta an daga annabin nan wa ya rabu don kuma su samu ɗaukaka dini da annabin nan la malakan ba mala'ika ya aiko ba wala ajamiyin ko kuma wani magwari to ya tulu yana karanta ayati ayoyin Allah alaihim gare su ayar qur'ani shine qur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su yana tulubi daga dunubai wa yu'allimuhum alkitaba yana kuma sanar da su qur'ani wa yajma'u da sunna wa in ayin lam su kanu sun kasance min qablu ai qabla ji abaki kafin ai ko annabi da fi dalalin suna cikin wani fata mudinin mabayyani أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير haka ba a sabar ku musulunci sun ba ku madani a hudu da katil da sabira da kasar mutum saba'in don ku cikin ku to ai da kasa ne ku kaga ku ba kada san ku musulunci ai kun taba samun mu wadansu ne shi na abu da ku aka samu ku a yau ni badala a badar da katil sabira dan an kashe saba'in a badar wa wata aka rubuta sabira saba'in ne na cikin kafirai kuntum har suka ce ku ta'azzubina kuna masu imama masu kansu amma ai aina da da hada wato daga ina ne wannan ya zo mana ai al-islamu tabewa wa la nuzuluna ga mu musulmai wa rasulullahi manzo Allah shi na yana cikin to wal jannatu al-akhiratu malul islam jumla ta kace ta ban jumla ce ta tambaya kuma tambayar ta al-inkar kullum kace musu min inda an kusu daga kan ku ya zo musu لأنكم لم كونوا تركتم كتبنا على مرضي والسيارة فقلتم سواء تتعقدوا بل كده نبقى إن الله أبيجي كبير ما يكون على كل شيء يساكو ونعم ومن هنا يشركه أبيجي النسل بارك يمكو سنده يسوء العير ومن هود حرك يمكو سنده يسوء يهنا وكان جاء تولى يا جاء مكو يجب لا تكون سوء ساقا ويكون عن نبي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم أبن ليس عليكم يوم التقى الجمعان رانا هل وجهه لا يجوز أحد أعود فبإذن الله والذي يجوز أبيه وليعلم الله لكم أن يسلم علم ظهور السبيل نبيه يسمع المؤمنين مؤمنين حقا نبكيا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو كفروا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ خبر منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
sannan wani alama dan kuma ubangiji wani alama Allah dan ubangiji ya sani sani na mai ne san annabina na ba ku wanda suka yi munafunci wallazina waɗannan da kila ran aka ce masu lamman sarabu da suka tura hada misali game da yaki wa hum abdullahi ibn ubayy shi ne abdullahi dan ubayy shugaban munafikai wa sahabu da sahabansa da aka ce masu ta'alau ku zo قاتلوا في ياتي في سبيل الله في قومك عدنا الله وياجع عداءه مكيا الله ثم كل بلاك يجبا وأولكم ko kuma ku ije Allah da gabar ku ku ije mana alƙawma mutane da gare duka tasiri tawalikum wa da yawan zuwa jikin kuna ku in an ga tare mu to za mu dan gare ku to kuma ku yaki da ku tsaya tare da mu in lam tuqatilu ba za ku yaki ba قالوا فتتي لولا علم قتالا أيضا بيجي ياتي لتبع على لا من بك ولا أي قال تعالى سوف يجري ذلك كذيبا لن قد يتعلم ذلك هم سوء يوم إذا أولنا رانا وأولنا رانا تؤخرب سوفك في زمان لكل الكافر منهم أتوك تنتوك لغير الإيمان كإيمانك لماذا أقول الأمر تتبين من استدلال النساء والرسول للمؤمنين كمؤمنين وكانوا سلطنا في قبل كافرون لوكتي أقرب سلطانهم تسلسل إلى الإيمان جوار الإيمان أما من حيث الظاهر أبينك بعد سلوكها يقولون سنا فقاد أقوائهم جبابنا سنا فقد مالي تفي قلوبهم أبدا باجين أزوجوين سبحانه cewa da suka ce walau an goke talan da sun san yaki lam yake ba uku ba za lau an goke talan da suka ce da sun san yaki da sun bi su to kariya suke ko da ko sun sani lam yake da uku ba za su bi su ba wallahu ubangiji alamu dine masani ma yakunu da abin da suke koyewa munan nafaki na munafunci الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أصابونا فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
الذين سودين قالوا لم ننقلوا تسكتوا على إخوانهم غيرهم تدين الشهادين. وقد قعدوا على هذه sun zauna ala jihari ba zai zuwa yaki suna cewa lawa da hamuna sun zama cikin gida ne wani ba zai mace ba zai wani yaki ba suke wani lawa da hamuna ai da sun ne ne ai kuwa za ku gudu wai guda na hudu da wanda aka ya kace a hudu ai da sun ne ne awa zuwa na gogo da sun zama yan mu sun ku gudu wajen zama ma gudu ne ai da ba kace su ba sai da su da suke gidan magana ba ai sun ya kace su ba kullum sai Allah ya ce har kace to fadala wa an fi kuma da to mutuwa ku ta ku ku ce ba za ku mutu ba ko da almauta mutuwa ana ku tuko da kawo na ko in kun tuko kun kana je sai kina masu gaskiya sai an da ku da cewa zama yanzu yana tsirewa ne daga mutuwa wannan dala aya da zamu karanta nan gaba ta so kafi shuhadai a shahidan uhud wala ta
ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل حياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن توكي لكن الذين قتلوا كو قتلوا waɗanda aka kashe ko kuma aka kakkace su fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah amwatan kakkuce su matattu ne barbare ko mutu a hayawu suna nan raye inda rabin wajen ubangiji su arwahuhum rayukan su an jefa su da shi hawatin diyore a waɗansu balakotai na tsuntsaye kudurin koraye da sarau da take yin ciwo tun da mata suna janna haihu ta tun da ta so kamar wadda kamar yadda ya zo kira a cikin hadisi to ga yurzaquna ana ciyar da su ayyamuna suna ci min samari jannati da yayin da kan aljanna فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلق- من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون barhi ne suna masu farin ciki bima atahum Allah da abinda ubangiji ya ba su min fadlihi na fadadansa wa kudu yanzu suna farin ciki suna alƙishin din da shi daga waɗannan ƙarfin hazurin da wanda su za su shahara da kaso ba min halƙin a bayansu min ibrahim na ƴan uwansu muminai da al'ummini na muminai an cewa la mawdun alayhi su ci gaba da bin annabi duk inda ya kira mu ku bi shi in kun bi shi la mawdun alayhi ba ku ruwa gare su ayyukan da nan la ku ne waɗanda ba su ce waɗanda suke shahada ba kenan suna alƙishin cewa ku ci gaba da bin Allah da bin annabi mu mun ga mun ga amfani mun ga ranar bin Allah da manzansa dan yanzu muna cikin ni'ima da rahama wanda za mu iya wasa sifanta ta idan haka muna muku aljihir muna muku arsuna aljihir a gare shi kan cewa su ci gaba da bin Allah in sun bi to sa Allah kawfan alaihim ba tsoro a gare su ai Allah ne na jira ku bin wanda ba su rike su ba kun tuko wala ya zalina wala ta kake shi ba da al'adar al'adara لمعنى المعنى معنى يفرحون ذلك فليس بأمن بأمنته وبرهين بفريسته الحمد لله آمين فاتحة صلاة الفاتحة آمين آمين صلى على محمد وعلى آله